الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yan uwa barkanmu da sake haduwa a darasi da muke gabatarwa na tawjih ilmul qira'at al mutawatira wa shadha bil ulum al lughawiyyah wa shar'iyyah ta'silan wa tatbiqan wanda wannan shine majalisin mu ko darasin mu ko zaman mu na 140 cif cif muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shine jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar Allah ya bamu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance makomin mu da mu da ku gaba daya to madalla eh surar da zamu tashi a cikin ta ita ce suratu suratul qalam an gane ko yawa suratul qalam eh ayat da akwai tawjihul qira'at a cikin a cikin ta kai tsaye wanda yake da alaka da ma'ana kenan ita ce aya ta 32 an gane ko yawwa to amma taujihin ba zai yi ba dole sai an koma aya ta 17 malam misbah da nan za a dauko ba Allah subhanahu wataala inda yace inna balawnahu mu mun jarrabe mutanen makka kama balawna ashabal janna kama yadda mun ka jarrabe ma'abuta aljanna na aljanna ba wacce aljanna ba gona ake nufi tanan duniya iz aqsamu lokacin da sun kai rantsuwa la yasrimunnaha musbihina sarama yasrimu za su tsinke ta ma'ana za su tsinke abin da ke cikin ta malamai suna cewa wani mai kuɗi ne wanda Allah ba shi gona mai mawadaci to an ce yana hidda haƙƙin talakawa ya ba su ma'ana in yayi zaka iske zai zai rabo yawa ya ba talakawa to iyan shi sai sun kaga su wannan hasara ba ta kawo gare su sai sun kai rantsuwa cewa to yanzu tunda abin ya zo gare su za su je su ɗebe komi su hana ba kowa Allah ce wala yastafnuna ba sa yin istisna'i kinan ba su ce insha Allah ba an gane ko yawwa kamar da Allah ce wala taquluna li shay'in inni fa'ilun dhalika gadan illa an yasha Allah ko ba karan bane Allah ce to fa tafa alaiha sai ya kewa ya gare ta daga tafa ya tufu ko tafa ya tifu duk ana cewa alaiha ya abin nan ya kewa ya akan ta ta'ifun min rabbika mai kewa yawa daga ubangijinka wasu sun kace mala'iki na wasu sun kace wuta ta ta kewaya ko sun mutu mala'iki na sa wuta shi dai Allah ya faɗi mai kewaya ya kewaya kuma daga Allah shi ke da umarnin Allah yi wa hum na'imun suna can suna kwana an gane ko to fa asbahat sai ta waye gari kasarin kamar bakin dare duhun dare kenan malam bismau ta sha wuta kenan ta kone kurmus inji malam bahaushe an gane ko to ana nan ana nan Allah ce fata nadu muslihina sai sun ka kirayi juna muslihina sun da sassahi daga muslihina idza dakhala waqtu as-sabah kinan asbaha an gane ko kamar da ake cewa ahsada zar'u kenan abin noma ya shiga lokacin da za a girbe shi an gane ko kamar lokacin da a harama ko lokacin da ana nufin yayin harama aikin hajji ba ya shiga cikin watan harama na watan aikin hajji yana rayi shine a harama to anighdu ala harfikum imam abu amr ibn al-ala al-basri da imam yaqub al-hadrami al-basri sun zammi albasriyani da imamu awasim al-kufi da imamu hamza al-kufi sun karanta a nighdu ala harfikum sauran sun karanta a lughdu shine wato ku yi gaugawa ku yi sammako nighdu da lughdu duk ba matsala bane bai canza ma'ana an gane ko sun kace ku yi sammako ala harfikum akan abin harf harf wani kuka ce mahrufukum kenan an yi amfani ne da masdar ana nufin ismul maf'ul duk haka zo cikin qur'ani saboda mahruf sun kace nauyi gare ta inji malaman balaga ala harfikum akan abin noman ku in kuntum sarimina kenan ku yi sabko in kuntum sarimina in kun kasance masu tsinkewa to anir ughdu ala harfikum ku yi gaugawa ko kace jawabu sharti shine wannan anir du ala harfikum ko kace a'a jawabu sharti mahdhufun dalla alaihi ma qablahu aw jama'a malaman basa a wajen malaman kuma kuma shi wancan wanda ya gabata shine jawabu sharti almuhimmu da sun kace ku yi gaugawa ku je ku tsinke kayan ku Allah ce fantalaqu sai sun kai tashi wa hum yatakhafatuna suna tafiya yatakhafatuna suna wato magana kasa kasa kus kus kus in ji malam Bahaushe da haka ramina yatakhafatuna mai haƙar mai ruwa amma akwai ya tahafatuna wannan kuma suna fagamniya ne faɗi ka tashi shine tahafata ai hattara Allah ce sun ka ce Allah ya dukulan nahar yau alaikum miskin ga abin da suka hudi can dunkule gakku yadda wani miskini ya shiga wannan gari wa gadau ala hardin qadirina wa gadau kenan ko wayi gari ala hardin ko sun ka wayi gari ala hardin kenan akan wannan abin nasu dukiyar su qadirina suna masu iko an gane ko yawwa Allah ce to falan mara auha lokacin da sun ka iske ta su ko suka ganta tun da in sun iske ta na za su ganin ta ko qalu sun ka ce inna la dallun kai mun bace hanya ba gurin mu ta ba malami su babu ana nan ana nan hankalin su ya kawo sun ka ce bal nahnu mahrumun ko ba ka dan bari sun ka ce kai mu dai an haramta mu da ma'ana dai Allah ya jarrabe su ya hada musu an gane ko to wagga aya bal nahnu mahrumun akwai ta a cikin suratu alwaqi'a ko yawwa inda Allah subhanahu wata'ala yace watau law nasha'u abin nan abin nan inna la inna bal nahnu mahrumun can inna la mughramun ne afwan a aya ta 60 da wato shidda kenan ta sittin da shidda ita ce inna la mugramuna ko eh gashi nan bal nahnu mahrumun yawwa afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun haka sai inji magana bal nahnu mahrumun afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun nan ko bal nahnu mahrumun qala awsatuhum shine nake nema to qala awsatuhum sun kace babban su yace wasu malamai sun ce a ba a ce kabiruhum ba awsatuhum shine wanda ya fi su yadda dama dama mafi dacewa daga jinsu kenan mafi adalci yace alam aqul lakum la tusabbihuna ashe ban ce muku ku yi tasbihi ba an gane ko kenan ban ce muku ce insha Allah ban ji wadansu malamai tunda an ce can wala yastafirun qalu sun kace subhana rabbina tsarki ya tabbatar mu ubangijin mu inna kunna zalimin Allah mun kasance azzalumai fa aqbala ba'dhum ala ba'din yatalawamuna sai sashen su ya fuskanci sashi suna jirgin juna ai wani na kawo wannan tunani ai wani na ce ai kaza shi yasa kakka yarda a haɗa kai tare da kai a kullu sharri saboda an kulle shari tare da kai in tabbula zargi juna ba koma ba da kaga ba a shirya kakka shirya mu shari kuma ka a shirya mu shari tare da kai to ka ci da kenan ba sani ko mun fahimta ba to anan wagga aya fa aqbala ba'dhum ala ba'dhin yatalawamuna a cikin suratu at-tur malam misbahu akwai aya mai kama da wannan shine inda Allah ya ce wa aqbala ba'dhum ala ba'dhin amma yatasaaluna kenan ita ta turu da wawun ne sannan kuma yatasaaluna ne mun gane ko can cikin suratu swafat akwai irin wannan aya ko in ci ma ayoyi guda biyu cikin suratu swafat akwai wa aqbala ba'dhum ala ba'dhin yatasaaluna da wawun shine na farko aya ta 27 sai kuma fa aqbala ba'dhum ala ba'dhin yatasaaluna an gane ko aya ta 50 a cikin suratu swafat kenan safat wa aqbala shine na farko na biyu fa aqbala to ba'dhum ala ba'dhin yatasaaluna yatasaaluna to na farko a cikin suratu safat yatasaaluna qalu innakum kuntum ta'tuna 'anil yamin na biyu kuma qala qa'ilun minhum inni kana li qarib to kuma ita ma tur wa aqbala ba'dhum ala ba'dhin yatasaaluna kenan na farko na tur eh na tur da na shi da farko na safat duk abu guda ne shi ko na biyu fa aqbala da fa'un ya bambanta gare su sannan shi na tur wa aqbal ba'dhum ala ba'dhin yatasaalun qalu inna kunna qablu fi ahlina mushfiqina mun gane ko shi ko nan na suratu alqalam wa aqbala ba'dhum ne da wawun ala ba'dhin amma ita ta bambanta da su ya talawamuna da mun gane da ko yawa na tur fa aqbala ba'dhum ne ba wawun ba fa aqbala ba'dhum ala ba'dhin kenan na tur da shi da na biyu na cikin suratul safat na aya ta 50 duk abu guda ne fa aqbala ba'dhum ala ba'dhin amma shi na safat yatasaaluna na kuma qalam yatalawamuna mun ji wannan da ke ko ana zargin juna qalu ya wailana sun kace mi ya kai can mu inna kunna taghin ko mun kasance mi halakakku an gane ko taghina asalin shi taghina an ka shahi abin nan ya unguda mun gane ko to na farko qalu subhana rabbina inna kunna zalimina nabi kuma inna kunna tagina can kuma qalu subhana rabbina na farko na biyu kuma qalu ya wailana qala misbahu sun kace kai can mu mun san halaka ku sun kace asa rabbuna muna sawa tsammanin ubangijinmu an gane ko an yubdilana khairan minha ya musanya muna da mafi alkhairi da gare ta an gane ko yawa imamu nafi almadani da imamu abu ja'far almadani sun zami da imamu abu amr ibn al-ala al-basri su waɗanga guda uku sun karanta an yubaddilana daga baddala yubaddilu tabdila an gane ko su kuma sauran sun karanta an yubdilana khairan minha an gane ko kamar yadda can ma eh, cikin suratu eh, at-tahrim asarabuhu in talaqkunna an yubdilahu ko an yubaddilahu da nafi da abu ja'far da abu amr suna sun karanta an yubaddilahu kinan su din da ne sun karanta da tashdidi a nan da can an gane ko sun kace an yubdilana khairan minha ubangijin mu ya musanya mana alkhair mafi alkhair daga ita inna ila rabbina raghibun sun kace mu masu kwadayi na zuwa ga Allah sun kace ila rabbina ba sai raghibuna ila rabbina ba kaga nan saboda a hankalta ma ayoyin da sun ka gabatar da za su zo baya suna karewa da nunun nunun to ita ma ga ta kare da nunun kira min nahiyar lafziya min nahiyar ma'anawi min nahiyar ma'anawiya kuma saboda mi saboda an yi taqdim ma haqqu ta'khir sun kace il- ba su ce raghibuna ila rabbina ba sun kace ila rabbina raghibuna ga Allah kadai muke kwadayi kenan sun gane cewa abin nan eh to sai Allah ce kadhalika al'azab haka ne azaba ta Allah take wal azabul akhirati mi akbar kuma azabul lahir ita ce mafi girma law kanu ya'lamuna da sun kasance suna da sani shi yasa in zuciyarka ba ta da kyau da kaga harkokinka na lalacewa bari bacin mutane tsaya kai maka ka wa'azi ka diba shin kai na gari kake kesa ta yi ma yawa bakin ciki ya yi ma yawa hasada ta yi maka yawa ya za a yi ka ga mai kyau Hmm? da cin amana waga sun shi mu'amalar mai cin amana sai malamin zuwa akwai shi babu to madalla to nan da yace wala azabul akhirati akbaru sai ce mi law kanu ya'lamuna can ma cikin suratu eh az-zumar malamin subahu ya ce wala azabul akhirati akbar law kanu ya'lamuna daraballahu masal an gane ko sannan cikin suratu fussilat sai ce wala azabul akhirati akhza wa hum la yunsaruna kenan in kana cikin kalami ka ce mi wala azabul akhirati akbaru law kanu ya'lamuna in kana cikin mi suratul zumar ka ce wala azabul akhirati akbaru law kanu ya'lamuna sai dan ce in ka ce in ka ce law kanu ya'lamuna sai ka ce daraballahu masalan rajulan fihi shuraka nan ko in ka ce law kanu ya'lamuna sai ka ce inna lil muttaqina baka cewa innal muttaqina anan ha nan wasu inna innal muttaqina ka cewa nan innal muttaqina inda rabbihim li jannatin na'im ai hatta masu karatun qur'ani sauran innal muttaqina innal muttaqina nan kuma innal lil muttaqina da an gane ko to madalla eh eh a wannan inda daral akhirati ne ba zan tun wal azabul akhirati bane Allah ran ba eh an gane ko to sai shi kuma can wal azabul akhirati akhza wa hum la yunsaruna to eh aya ta gaba da akwai tujihul qira'ata a cikin ta malam misbahu ita ce wa in yakadu alladhina kafaru Allah ya ce wa in yakadu alladhina kafaru ai kafirai sun yi kusa wa innahu ne kina an ka ce wa in yakadu alladhina kafaru an kai takhfifin ta wa in yakadu alladhina kafaru Allah ya ce kafirai sun yi kusa malam misbahu in an ka ce ka da mun ka ce shi na da wata ka'ida in an ka tabbatar da shi yayi shi fi'ili na kada malam misbahu ba wancan na kada ya kidu ba kada ya kidu ya yi makirci akwai kada ya kadu ya yi kusa eh to in an ka tabbatar da shi ya koru in an ka ko- korar da shi ya tabbata kaji kaji kaji sarka wani rikici to da an ka ce wa in ya kadu lazi da kafuru kenan kafirai sun yi kusa amma ba su aikata ba musulama da dama aikata ba amma inda an, an, an kore shi to kenan da sun aikata shi yasa Allah ce fazaba uha sai ce mi wa ma kadu yaf'aluna ba su yi kusa sun aikata ba kenan eh, amma sun aikata to in yakadu alladhina kafaru kafirai sun yi kusa an gane ko la yuzliqunaka bi absarihim malam misbahu yuzliqunaka sun yi ma ya'un gamma daga azlaqa yuzliqu izlaqan shi kuma imamu nafi' almadani da imamu abu ja'far almadani sun zami almadani sun karanta la yuzliqunaka an gane ko sun yi kusa su saka kai talan labiya daga zalaqa ne an gane ko yawwa zalaqan kaje ce mi fa tusbiha sa'idan zalaqan ta kuma wato hili mai mai, mai talallabiya wanda babu wani icce cikin shi babu wani tsiro in an yi ruwa da kataka sai faduwa an gane ko waɗansu malamai sun kace dali- da la yuzli kunaka da kuma da yazli kunaka a qira'ata nafi da Abu Ja'far duk ma'anar su daya ina fata an fahimce ni yawwa an gane ko azlaqahu sun kace azallahu ya sashi ayatul labiya kina azalla rijluhu ba sani ko mun fahimta ba yawwa to haka malamai sun kace la yuzliqunaka bi absarihim to saka kai labiya lamma sami'u dhikra lokacin da sun ka saurari alqur'ani wa ya ƙulu na inda hula majinun suna cewa kai mahaukaci ne ku daina sauraron shi kaji wai annabi sallallahu alaihi wasallam ake ce ma abin nan kaga lamarin ya ɓaci kenan kaga ashe in kana wa'azi akwai wanda kallon da shi kai ma inda suna iya kashe ka da ya kashe ka shi yasa ka rika yawan azkar in kana wa'azi kai ba wa'azi kai ba komai ka rika ranka azkar saboda makiya suna da yawa kenan kahirai kaga kallon da suka yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da su sauran alqur'ani to nan maudu'i na malamin suwahu a alƙur'ananci al'adamanin ya kamata a samu almaudu alƙur'ani ya zama hidon wuri ina alƙur'ani eh eh to ibo alarma eh ban ji ba a'a nan makirki ne suke shirya wannan yamkuru nan za ka yi maudu'i ne akan makirci yadda an ka shirya ma annaba makirci da sahabbai da bayan Allah na gari da ma duk mutane da aka shirya ma makirci ko ba karan bane tun da makirci kuma ana iya shirya mashi dibo nan halin da kafirai wato halin kafirai a lokacin da suke sauraron alkur'ani dai an karanta alkur'ani halayensu da abin da suke faɗa da yadda suke kallon manzo Allah sallama sai ka tattaro ayoyi daga nan sai ka koma mafhumul mukhalafa halin mu'min ne idan ka karanta musu qur'ani an gane ko eh ban sani ko mun fahimta ba maudu'i ne sai Allah ce wa ma huwa illa dhikrun lil alamin ko shi alqur'ani ba kun bini illa ambato ne wa azabin tunatarwa ne ga talikai an gane ko can cikin suratul takwir yace in huwa illa dhikrun lil alamin ba wa ma huwa bani liman sha minkum an yastaqim can kuma cikin suratul an'am yace in huwa illa zikra lil alamin zikra ne a can cikin suratul an'am an gane ko sannan kuma can cikin suratul sad sai yace mi sai yace in huwa illa zikrun lil alamin wala ta'lamunna nabahu ba'da hin kidan da takwir da kuma abin nan zumar in huwa in huwa an gane ko yawwa sannan kuma ta cikin zik in huwa in huwa illa zikrun can kuma cikin an'am in huwa illa zikra lil alamin kuma karan bane to nan kuma cikin suratul qalam wa ma huwa illa zikrun lil alamin kun gane ko yawwa to ayar da zamu dauka wadda akwai abin nan tawjihul qira'at a cikin ta ita ce wato aya ta tara malam misbahu eh amma ina ganin bari mu dauko tun daga inda Allah subhanahu wataala ya ce waja a fir'aun almuhimmu bari mu dauko tun daga farko da bayanin da bayyana Allah ya ce alhaqa tabbata ta kenan daga haqqa ya hukku ne shine abu ya tabbata li yuhiqqa alhaqqa wa yubtila albatila malhaqa menene ake kira tabbatatta kiyama sai Allah ce wa ma adraka mal haqqa wa yasar da kai kishma al haqqa wanda misbahu da jin wanga ka sa akwai bayani an gane ko to sun kace duk cikin qur'ani inda kaji an ce wa ma adraka da fi'il imadi ana bada amsa amma banda wanga wuri na haqqa amma an kace wa ma yudrika to gaba ɗaya ba a bada amsa inda fi'ili mudari'ina ka je ga kaida malamin suwahu to ni nayi gaba sai Allah ce kazzabat samud wa adun bil qari'a ai ma'ana da Allah yayi wannan tabbayat kazzabat samud wa adun bil qari'a bai ce kiyama aka bi da haka ba amma kuwa sai ita aka bi kazzabat samud nan ba mawdu'i ne alqur'ani asma'ul qiyama wa sifatuha Allah ce kazzabat samud samudawa sun ƙaryata an kawo ta'un saboda jama'a ne kuma alqawmu ake nufi wa adun da adawa bil qari'a da qari'a ita ce kiyama al qari'atu bil qari'a wa ma adraka bil qari'a yawma yakunu nasu kalfarashin mabtus alqari'a mai kwankwasa sun kace da an samu suna alqari'a li annaha taqra'ul quluba bi ahwaliha tana bugun zukata da tsoron dake cikin ta akwai wani wa'azi wanda ya shahara na malam habibu ya haya kauran namuda rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin ba dan ya mutu ba an gane ko wa'azi mai kwankwasa wanda ya huza ya kaja mai wannan wa'azi ya shahara kwarai da haka mutane suna yawan sauraren shi eh Allah ce to fa amma samudu su samudawa malam misbahu fa uhliku an halakar da su bi taghiya da tsawa mai karfi ina kace ma taghiya mun gane ko to malaman da suke kallon ilmul munasaba na qur'ani ilmin munasaba yana da yawa ya kai kusan kala goma sha wani abu kadiba cikin littafin imam suyuti tanasu quddura ya kawo nau'ukan shi daban-daban an gane ko to almuhimu malam misbahu da an kace bi taghiya ai ba a ce bi saiha ba dan kace taghiya tsawa saboda akwai wani lafazi wanda an kai musu amfani da shi can cikin suratu abin nan ash-shams wallahu alam da Allah ce kazzabat samudu sai ce mi kazzabat samudu sai ce mi bi taghwaha ko ba bane to taghwaha kaga nan an yi musu amfani da kalma ta tsagawa ko to ita ma azabar da an kai musu ita ma tsagaya ta an halakar da su bi tsariya da tsawa Allah ce mi wa amma ado su ko amma adawa fa uhliku an halakar da su ma'ana Allah ne ya halakar da su ba a kawo fa'il mu don an san wanda ya halakar da su birihin da iska sarsarin mai tsananin zafi in ji su malamai ko ko sarsarin mai tsananin sanyi Allah ce atiya an gane ko atiya malamin suwahu daga ataya aturi atiya shine nan wato asalin ataya atu shine girman kai da wuce iyaka an gane ko laqad istakbaru fi anfusihim sai ce mi wa atau utuwan kabira sun yi ketare iyaka ketare iyaka mai yawa to ita ma wannan iska na atiya ita ma mai ketare iyaka ta an gane ko sai Allah ce sakharaha alaihim Allah ya hore wannan iska alaihim in an ce sakhara lahu ya hore mai abu dan ya amfana da shi in an ce sakhara alaihi ya hore wannan abin dan shi hallaka shi in an ka ce da alahu ya yi mishi addu'a ta gari da a alaihi ya yi mishi mummunan addu'a in an ka ce shahida lahu ya yi mai shaida don ya samu alkhairi in an ce shahida alaihi ya yi shaida cewa ya yi zalunci mun gane da kyau tau sakharaha alaihim Allah ya hore ta alaihim a kansu saba alayalin malam misbahu kwanaki dare bakwai shine saba alayalin to dama al-lailatu ko laila da alif ko lailatu mace ne ko da alifin ko da ta'un ko to sai an kace saba dama daga uku zuwa goma to in abu namiji na an gane ko sai a samu ta'un in mace na sai a cire ta'un kaga farko a ce saba ata layalin sai an kace saba layalin dare bakwai wa samaniyata ayyamin da kwanaki takwas malam misbahu shi ko yau mu kaga muzakkar ne farko a ce samaniya ayyamin sai ka ce samaniyata ayyamin to daga uku daga salasa zuwa goma haka ne hukuncin su yake cikin larabci samaniya ta ayyam asalin ayyam jam'i ne na yawmun asalin shi ayyam ne sai an kace ayya kwanaki guda kenan yini tun da nan an ce dare dare bakwai yini takwas husuman Allah ce jere daga alhasmu na abinda an yanka kenan babu zancen abu ya tashi an yanka ba ta tashi in ji malam Bahaushe Allah ce to fatara alqaum fiha kana ganin mutane a wannan wato kwanakin kuma a cikin wannan gari sar'a jam'i na sari'a ba wancan sari'a ba da sinun na gaugawa sari'a shine mutumin da anka buga ga kasa kwance to sar'a zaka ga mutane kwakwance jam'i na sari'a da sadu an gane ko shi yasa ake kiran kokowa musara'a wanda zai kai wani kasa an gane ko Allah ce ka annahum ka ce su a ajazu nakhlin kututturun nan da binuna an gane ko ajazu nakhlin ko kututturan dabino nakhlin na itacen dabino khawiya waɗanda an rarake su babu komai cikin su muna gane ko yawa to shi nakhlin da yake ismu jinsin ne an gane ko to yuzakkar wa yu'annas kaga can sai Allah ya ce a ajazu nakhlin munqa'ir munqa'ir ba a ce munqa'ira ba an ka cire ta'u don yuzakkar sannan kuma an ka ce ajazu nakhlin khawiya ba a ce khawi ba an gane ko kuma yu'annas kuma an hankalta ba mi an hankalta ba can an ce munqa'ir saboda suratul qamar da ra'u ra'un tauke karewa kaje wata munasaba nan kuma an hankalta ba ayoyin wagga suna karewa da ta'un ta'un sai an ka ce khawiya al munasaba lafziyya wal ma'nawiyya to Allah ce fa hal tara lahum min baqiya asalin magana fa hal tara fa hal tara ayuna an ka ce da alif ita ma ya'un an ka mai da ta koma alif sai kuma fa hal tara shin ka gani lahum gare su min baqiya asalin min baqiya kinan fa hal tara lahum baqiyatan li sai an ka ce min baqiya shin ka gani ai la tara lahum min baqiya tunda nan tambaya ta korewa ce kaga wani daga cikin su wanda ya saura Allah na turo iska tunda dama sun ce man ashaddu minna quwwa wai ana musu wa'azi ana cewa su yi tsoro Allah suka ce wannan hisu fa karfi an gane ko saboda Allah ya ba su karfi wanda suna fafasa duwatsu su su su sassaka su cikin gidaje to da Allah ya turo iska ka gane ko sai ta dauki mutum katon kaddara sai ta dauke shi ta ta da shi sama ta yi wasa da shi ta yi wasa da shi sai ta buga shi ga kasa fat sai shi wace kamar kwadu shikenan an kare tunda suna tambaya wanda shi su karfi to Allah ce waja a fir'aun an gane ko fir'aun sai kuma ya taho bayan su ko wa man qablahu da waɗanda sun ka gabace shi ba sai ko mun fahimta ba imam al-kisai al-kufi da imam yaqub al-hadrami al-basri da imam abu amr ibn al-ala al-basri sun zammi al-basriyani to sai sun ka karanta waja a fir'aunu wa man ƙibalahu an gari ko? ƙibalahu to yi an ce wa man ƙablahu da waɗanda sun ka gabace shi wa man ƙibalahu da ire-iren shi ke ko a ce mutanen shi an gari ko? waja a fir'aunu wa ƙablahu wal mu'tafikatu da kuma mu'tafikat mu'tafikat su ne mutanen annabi lutu daga afika ya afako ne shi ne an juyar da abuce su ake ce makariya al'ifku mun gane musu mun gane ku yawwa to su waɗannan Allah ce sun zo bil khati'a da ganganci sun yi banda an gane ko to abubuwan da sun kai Allah ya faɗe su na shirka da luwadi su waɗancan shi ma fir'auna shirkar da yi ayoyi duk sun yi bayanin abin da ya zo da shi an gane ko yawwa ba sani ko ana gane ba to mu'tafikat cikin suratu at-tauba Allah ya kira su mu'tafikat cikin suratu al-haqa Allah ya kira su ni al-mu'tafikat amma cikin suratu an-najm sai Allah ce wal mu'tafikata to gashi nan an ce musu mu'tafikat jam idan ku an kasu mufrad ya an kai haka wasu malamai suka ce da an kira su al-mu'tafika saboda yankin gaba ɗaya an ka hankalta ma sai an ka ce al-mu'tafika ko ko alƙura al-mu'tafika garuruwan da an ka juyi ko ku ɗauki al wal mu'tafika ta al-jinsiya ce jinsin garuruwan da an ka juyi to mu'tafika ta wannan jam'i ne sai zaman to duk sun haɗe ma'anar su guda ko ko al-mu'tafika ta al-ahadiyya ce yankin gaba ɗaya tun da garuruwan su na cikin yankin to me yasa an kira su mu'tafika saboda an ɗauko su an juye su afika afaka ya afiku an juya an gane ko falamma ja'a amruna ja'alna aliyaha safilaha ko ba ka dan bani yawwa to waɗannan mutane sun zo da mi da kuskure fa asau rasula rabbihim to nan fa asau rasula rabbihim sun saba ba ubangijin manzon su to anan in ka diba cikin at-tahrir wa tanwir akwai magana guda biyu sun saba ba manzon ubangiji sai aka ce to kenan fir'auna a in domiri ya koma zuwa ga mu'tafikat sun saba ba tun da fa'asu sun saba ba ubangijin mazan su annabi lutu ake dushi in kuma ya koma zuwa ga sufiyar auna tun da rasula an kace guda malam misbahu sai da mutum kenan annabi musa ake dushi tun da shi annabi musa an tura shi zuwa ga fir'auna ko kuma kace a'a asau sun saba da su sufiyar auna an gane ko da su mu'tafikatu ko ba ka da bane to sun saba manzon ubangijin su rasul kalma ce da tana iya ɗaukar jam'i ko da gudana sai a ce sai a ce rasul an gane ko fa a ce ya fir'auna fa qula inna rasulu rabbil alamin kaga inna rasulu rabbil alamin amma cin ka sai ce inna rasula rabbika kenan kalma ta rasul tana iya ɗaukar jam'i ko kuma ɗauki rasul mufrad ne rabbihim kaga rabbi ma'arifa ne an gane ko domin sunan rabbu ma'arifa ne sunan Allah rabbihim sai da manto kenan mufradun ne mudafun ila al-ma'rifa ya kuma bi ya koma ma'anar jam'i sun saba manzannin ubangijin su ko ka ce a sun saba mu manzon ubangijin su duk wanda ya saba manzo guda kamar yayi ni ya saba manzanni gaba daya kazzabat qaumun nuhin al-mursalin mutan annabi sun karanta annabawa amma ya annabi hudu an ka tura musu Allah ce to fa akhadhahum sai Allah ya kama su shi ubangijin su akhzatan kamu rabiya mai tsanani asalin shi mai karuwa ne mai habaka asalin rabiya malamin su babu ba sunan wata mace na ba rabiya a'a asalin shi rabiwa ne daga rabayar guri an gane ku sai an kace rabiya saboda kasra ta gabace shi Allah ce inna mu lamma tsagal ma'u lokacin da ruwa tsaga sun ka ketare iyaka ma'ana sun ka yawa sun ka wuce yankunan da suke na ƙasa hamalna kuma Allah ce mun ɗauke ku an gane ko nan ba ana nufin mu ba an gane ko eh ana nufin iyayen musu annabi nuhu kenan da sauran waɗanda sun kai imani ban sani ko mun fahimta ba dan da waɗannan ayoyin ne da ire-iren su waɗanda suka ce a to kenan mu dan adam bai mutuwa ran shi tashi nayi kai fada zuwa ga wani sai su ce to nan da an kace inna lamma taqam la'u hamalnakum fil jariya lokacin da ruwa sun kai yawa suka mamaye kasa an kai ambaliya hamalnakum mun dauke ku sun kace to kaga rayukan ashe suna an kasa cikin na jikoki hamalnakum ai hamalna aba'akum mun dauki iyayenku fil jariya a cikin jirgin yarwa kenan fi safinatil jariya an gane ko sai zaman to sifa ne ko ko a aljariya hayya kuma suna Allah ce to mun yi haka ne naji ala halakum tazkiratan dan ta zamanto wa'azi gare ku wata iya ha udhunun wa'iya dan kuma kunya mai mai saurare ta saurara wa a shine saurare ka gane daga nan an ka samu alwa'i wayewa da larabci an gane ko dan kunne shi gaji ya dauka in kunne ya jiya bai dauka ba to irin sun kaga halaka imani bai da amfani an gane ko Allah ce fa idza nufikha fi suri fa idza nufikha fi suri idan an kai busa a cikin kaho an gane ko nafkatun wahida busa ɗaya dama busa biyu ce za a yi wasu ka ce uku na amma dai za a yi busa ta farko mutane su mutu kamar yadda Allah faɗa cikin suratul zumar wa nufiqa fi suri fa sa'iqa man fis samawati wa fil ardi illa man sha Allah thumma nufiqa fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun fa idza nufiqa fi suri wasu ka ce a akwai busa da za a yi mutane su firgice sannan a yi busa mutane su mutu sannan a yi busa mutane su tashi amma dai wannan magana ta su tana da rauni fa idza nufiqa fi suri Allah ce idan an kai busa cikin kaho nafkhatun wahida busa daya wa humilatil ardu anka dauki kasa wal jibalu da duwatsu fa dukkata anka girgiza su dakkatan wahida girgiza daya Allah ce fa yawma idin waqa'atil waqi'a mai abkuwa ta abku wan shaqqatis sama'u sama za ta tsage inji Allah fa hiya yawma idin wahiya ita wannan rana tana da rauni an gane ko to ko fa hiya yawma idin wahiya wahiya daga wahi ne waha yahi abu ya raunana Allah ce to mi wal malaku ala arja'iha mala'iku suna son santa tunda ta cage wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idhin samaniya waɗanda suke ɗauke da al'arshin ubangijinka fawqahum saman su su mala'ikun yawma idhin a wannan rana kenan yawman shaqqati sama'u samaniya takwas ne malam misbahu an gane ko to takwas wasu wasu malamai sun kace mala'iki takwas an gane ko wasu sun ka ce a'a sahu takwas shi dai Allah ya ce samaniya mun gane ko to waɗannan alaramma eh mala'ikun da aka ce ya hamilu arsha rabbika kaza mu tafsirin su a alqur'ananci a alqur'ananci amma ban ji kace komi ba shi na rahina ta tunani to dibo Allah ya faɗi addu'ar da suke yi cikin suratul ghafir allazina yahmiluna al'arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lil ladina amanu a alqur'anin cewa amma mun gane ko sai Allah ce yau ma idin wannan kuma da wannan zaka yi raddi ga yan qur'ani da sun ka ce in an ce al'arsha Allah sai ce wai dokokin Allah aka nufi to nan ya wai hamilu arsa rabbika fawqa yawmi idhin wani ranar kiyama kuma wanda dauke da wofi Allah malaiki ta kusura wace ya hukata wanga Allah kai mu tsari Allah ce to yawma idin wannan rana tu'raduna za a bijiro da ku la takhfa minkum khafiya kenan la takhfa nafsun minkum khafiya ko la takhfa minkum nafsun khafiya babu wata rayuwar da ta buya daga daga cikin daga cikin ku an gane ko imamu hamza da imamu kisai da imamu kharaf sun karanta la yakhfa minkum an gane ko yawwa tare da cewa suna yin imana la yakhfi kenan wato ba sa ba ta boyuwa saboda annafsu muannas ne ko abin nan muannas ne annafsu muannas ne lafzi dama bai da ta'un abu na farko dama kuma muannas ne annafsu sannan kuma minkum fi'ilin an raba shi da fa'ilin shi tunda khafiya shine fa'ilin shi kenan ko kuma shi annafsul mahzufa almuhimmu dai la yakhfa minkum ko la takhfa minkum khafiya babu wata rayuwa wadda za ta koyi babu wani dan adam wanda zai koyi ma Allah ran tashin alkiyama dan haka gyara ma ka gyara alakarka da Allah Allah subhanahu wataala ka ba mu ikon gyarawa to yanzu aya wadda akwai tawjihul qira'at a cikin ta ita ce wato aya ta 41 zuwa ta 40 da biyu malam misbahu yawwa to amma dole sai mun koma aya ta 38 inda Allah ya ce fala uqsimu bima tubsiruna ina rantsuwa da abin da kuke gani bima tubsiruna dan qur'ani ya ce a a fala uqsimu bana rantsuwa an kace me kai lamun litta akidita lamun litta akidita an gane ko tunda da yace fala uqsimu bima waqa'i nujum sai ce ni wa innahu laqasabun kaji ce rantsuwa ce to fala uqsimu bima tumsiruna ina rantsuwa da abin da kuke gani kuma wa ma la tumsiruna da abin da ba ku gani dan halittun da ba ma gani suna da yawa sai Allah ce innahu laqawlu rasulin karim ko shi alqur'ani magana ce ta manzo mai mai mutunci mai daraja muna gane ko laqawlu rasulin karim magana ce ta manzo mai daraja jibrilu kenan a'a ba ana nufin maganar jibrilu ta ba a'a sako ne wanda an ka turo jibrilu da shi ya hadi kaka ce Qur'ani magana Jibrilu ta. An gane ko? To kuma can cikin surat takwir da yace innahu la qawlu rasulin karim sace mi zi quwwatan inda da arshi maki nan ko da yace innahu la qawlu rasulin karim sace mi wa ma huwa bi qawli sha'ir. Shi Qur'ani ba magana masu masu wake bace. Kamar yadda kafirai sun kace Qur'ani wake na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wake na. Allah ce qalilan ma tu'minuna. Yan kadan ne suke mi suke yin imani ko? Yawwa wala bi qawli kahin kuma Allah ce a'a ba magana bokaye bace don sun ce bokanci na Allah ce a'a qalilan ma tazakkaruna ko yan kadan ne suke wa astuwa an gane ko yawa to idan muka duba malam misbahu imamu ibnu kathir al-makki da kuma imamu yaqub al-hadrami al-basri da imamu ibnu amir ad-dimashqi bi khulfin an abdullahi bin zakwan shi abdullahi bin zakwan rawi ne na ibnu amir kenan shi yana da fuska biyu sun karanta wa ma huwa bi qawli sha'ir qalilan ma yu'minuna ba ma tu'minuna ba yan kadan ne suke imani wala bi qawli qahin qalilan ko ma tadhakkaruna su ko sun karanta qalilan ma yatadhakkaruna daga tadhakkara yatadhakkaru kenan yan kadan ne sai ya zama to kenan bi dhamiril ghaiba ba sai ko mun fahimta ba yawwa to sai malaman da suke tawjihul qira'at al-ashr bil qur'an sun kace idan an ka duba shine inda Allah subhanahu wata'ala ya ce qalilan ma yu'minun da qalilan ma yatazakkarun qira'a ta ma tu'minuna da qira'a ta ghaibi qalilan ma yu'minuna sun kace an hankalta ma inda Allah ya ce la ya'kuluhu illa al-khati'una tunda can yace falaysa lahu al-yawma ha'una hamim wala ta'amun illa min ghisli la ya'kuluhu illa al-khati'una al-khati'una masu ga aikin ganganci daga khati'uni al-ramma mai aikin ganganci al-mukhti'una shine ismul fa'il na ruba'i akhta'a yukhti'u fa huwa mukhti' wanda ya kuskure al-khati'u kuma an gane ko fi'ili ne sulasi kina al-fa'il wanda ya aikin ganganci kinan babu mai cin wannan icce gislin Allah kai wani tsari da gislin illa al-khati'una sai masu yin aikin ganganci a ce ga abinda Allah ce su ce su ba su bi to kaga ganganci na irin wannan eh baka saba ma dokar bature baka saba ma dokar masu mulki na duniya baka na saba ma Allah kaga wannan ai akwai hatsari saboda ka san akwai kulki akwai bindiga sai kai biyayya shi ko Allah kace a'a tunda sai an zo lahira ana ganin wanda za a yi za ko ba a ko da za a yi oh ya innaki kuntum min al-khati'ina na'am to masu ganganci don abin da ta nemi annabi saboda shi ai ba ganga ba ba kuskure da ta yi ba alramma eh to to kenan qira'a ta masu qalilan ma yu'minu da qalilan ma yatazakkaruna ana nufin kenan ma yatazakkaruna kenan suke wa asfasuni al-khati'una da mire kuma ne zuwa gare su shi ko qalilan ma tu'minuna da qalilan ma tazakkaruna sai da mutu an hankalta ma in ji masu taujihul qira'at al-ashr bil qur'an shi da inda anka ce wato as-siyaq as-sabiq sai yaki wanda ya gabata inda aka ce fala uqsimu bima tubsiruna ka gani an yi magana da ku ne wa ma la tubsiruna to sai aka ce qalilan ma tu'minu qalilan ma tadhakkaruna sannan sun ka ce an hankalta masa yakin da ya zo bayan ta tunda inda Allah ce fama minkum min ahadin anhu hajizina fama minkum babu wani min ahadin minkum an ka ce ba a ce minhum ba kaga sai a ce kuma ma tu'minu qalilan ma tadhakkaruna ina fata ana fahimta ta kenan da an ka ce kalilan ma tu'minu kalilan ma tazakkaruna saboda an hankalta ma na farko fala uqsimu bima tubsiruna wa ma la tubsiruna ba a ce bima la yubsiruna wa ma la yubsiruna ba sannan da an ka dawo baya ai istiyaqul lahiq an ka ce fama minkum min ahadin an ahadin minkum ba a ce fama minhum ba kenan sai da mun to kowace qira'a da da ta ta'un da ta ya'un da uslubul ghaib shine bil ya da uslubul khitab bitta duka sun samu dacewa sai Allah ce mi tanzilun min rabbil alamin shi qur'ani sabkakke ne daga ubangijin talikai Allah kenan sai Allah ce walau taqawwala alaina da dai manzo taqawwala yayi muna kage shine ya faɗi wani abu alaina akan mu nan sai ka ce gare mu baka cewa akan mu don babu wani abu saman Allah la yujuzu listira ala Allah la haqiqatan wala majazan babu abinda as saman Allah Allah ce ba'd al aqawil ya danyo dan su maganganu waɗanda ba mu mun ce ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa Allah ce la akhadna minhu bil yamin da mun kama shi da dama dama an ce cikin hadisi na manzo sallallahu alaihi wasallam hadisi inga cikin ta yadaihi yaminun dukkan hannayen Allah guda biyu menene dama ne amma baka sifanta Allah kace kamar yadda halittun su yake a kamar sanin yadda hannayen su yake can a wajen shi ubangiji Allah ce to sun balaka fa ana minhu alwatin sannan shi manzo zamu yanke mishi wato alwatin jijiyar wuya kaga ga jijiyar wuya da an kace ta an san mutum sai mutuwa Allah ce to fama minkum min ahadin ba a samun wani daga cikin ku anhu game da manzo hajizi na wanda bai kare shi daga hajizuna yanzu kuma suna amfani da wannan kalma wajen cirar wato ticket na jirgi sai a ce kayi hajizu ma'ana ka riga ka sai har ka rike maka ka hana wani wannan wurin an gane ko to ahadin kuma gudana kuma ce hajizi na bai ce fa ma minkum min ahadin anhu hajizin ba saboda nan ahadin na kira ce fi siyaqin nafi tufidul umum an gane ko yawwa la nufarriqu baina ahadin min rusulihi bai ce min rasuli ba saboda mi ahadin kin nan na kira ce fi siyakan nafi ta koma jami'i wa innahu la tazkiratun lil muttaqina shi qur'ani wa'azina amma ga masu ni ga masu tsoron Allah a'a wa'azina ga kowa amma na an ce masu tsoron Allah saboda su kadai ga amfanuwa da shi wa inna la na'lamu anna minkum mukaththibin Allah ce mu nan annum lit ta'zimi mu su Allah mun san anna minkum cikin ku akwai mukaththibin masu karyatawa amma mun turo manzanni na saboda kowa ka shigo gaban Allah ya ce ba isan mai da sako ba ba wai dan Allah ya bai san wanda ta tsare ta ba in Allah ya sani kaka ce to me yasa Allah bai kai mutane wuta ba kai tsaye shikenan da an halicci mutane dan wuta ayi wuta ce a za a kawo ku nan duniya a jarraba ku kuma a turo wanzanni don kakku yi ma Allah ƙarya rusulun mubashirin wa munzirina li Allah yakuna lin nasi ala Allah hujjatun ba'da rusul to wa innahu shi qur'anin nan la hasratun hasara ne ko nadama ne alal kafirina ko alal kafirina ga wasu karantawa da wato ga kafirai adaran ba shi ƙur'ani na dama ne gare su kenan mafhumul mukhalafa eh sai da mutum ba na dama wani farin ciki ne to haka shake eh ƙur'ani abin farin ciki ne ga mu'min dai Allahu akbar Allah ya tabbatar da mu cikin su sai Allah ce mi wa innahu la haqqul yaqin tabbas ƙur'ani shi a gaskiya ta yaqini an gare ko yawwa can kuma cikin suratul waqi'a ce inna hadha لهو حق اليقين سيتمي فسبح باسم ربك العظيم قال مسواه فسبح كي تسبيحي كوكو كتش فسبح كي سلا تعالى التسبيح tunda dama cikin sallah akwai tasbihi kana cewa subhana rabbil azim subhana rabbil azim subhana rabbil azim ko kana cewa subhana rabbil a'la subhana rabbil a'la subhana rabbil a'la ko kana bani to sai wadansu malamai suka ce sallah aka mishi kenan sai zamanto utliqal juz'u wa urida bihi kullu an faɗi tasbihi amma sallah ake nufi tunda tasbihi yana cikin sallah wasu sun ka ce a tasbihin dai ake nufi to duk dai mun yarda duk mun rika kai sallah kai tasbihi duka duk a hada su alran bai ba fa sabbih kai tasbihi bismi rabbika da sunan ubangijinka al-azim wanda yake mai girma wannan da shi wannan sura ta kare da kuma shi suratu alwaqi'a ta kare fa sabbih bismi rabbikal azim can sai hadisi ta taho bismillahir rahmanir rahim sabbaha lillahi ma fis samawati wal ardi dan ita hadidi babu wa ma fil ardi ita ko hashir akwai wa ma fil ardi sufi akwai ma fil ardi nan kuma fasabbih bismi rabbikal azim cikin suratu al-haqqa sai da mutumi bismillahir rahmanir rahim sa'ala sa'ilum bi adabin waqi' ko ba haka ba to yan uwa Allah ya kaddara mun kai karshen suratul waqi'a kenan nan ya kamata mu ja burki insha Allah ta'ala sai darasin mu na gaba idan Allah ya so ya kaddara abinda muka faɗa ya zamanto daidai Allah ya ba mu lada wanda mun kai kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh